الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta talata sha hudu ga watan Ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida za mu tashi a farkon suratul mujadala sura ta hamsin da takwas a jeren giyar surorin alkur'ani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة مدنية malayin shimfiɗa yake cewa suratul mujadala sura ce da aka saukar da ita a madina wannan kusan a zantukan malamai gaba ɗaya an saukar da ita ne bayan hijira iyatnatani wa ishiruna aya tana da ayoyi guda ashirin da biyu kenan tana cikin gajajjerun surori domin ayoyin ba dogaye ba ne cancan kuma ayoyi ashirin da biyu wa mawdu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa bayanu majlisin nabi sallallahu alaihi wa sallama kaifa kana bayanin majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya wannan majalisin na sheki yakan fito ya zauna sahabbai sa halarci zama inda sabon wahayi ko sabuwar wata doka ko umarni ko hani kenan da gata a faɗa musu idan da tambayoyi su yi idan da wani bayani da zai masu to yi masu bayani masu riwaya su ruwaita a matsayin hadisai da su ne yanzu suka zo mana ko muke bautar Allah da su ko kuma lokaci a yi tafsiri na wasu ayoyi ko kuma ya fassara masu wasu mafarkai da suka yi bayan sun zo da mafarkan ko kuma ya tambaye su in akwai su kawo wani lokaci kuma ya yi magana a kan ashiratu sa'a ya ɗauki maganar dajjal ya ɗauki maganar yajuju da majud ya ɗauki maganar wata wuta da sauran dai manya ko ƙananan alamomin tashin alkiyama wani lokaci kuma yakan zauna don ko majalisin na juyawa ya zama majalisi ne na ganawa wannan ya zo ce zai gana da shi saboda ba magana ba ce ta jama'a gaba ɗaya in ya gama ma wannan ya zo ya ce shi ma zai zauna da shi dan ba magana bace da yake so kowa ya ji to wannan surar za ta yi magana ne musamman akan wannan yanayi na majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ɗaiɗaikunmu da jama'unmu da uwa uba masu jagorantar al'umma suna da abin ɗaukar darasi a nan domin majalisun su dai bai kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama balantana su kuma a kwatanta su da shi kama shi yaya majalisin shi ya kasance a matsayin shi na jagora, shugaba, kwamanda, alkali kuma limani. Sannan wal'adabul mar'iyyatu fihi da kuma irin ladubban da ake kiyayewa a wannan majalisi. To wannan surar za ta yi mana magana a kansu. Wata nau'u man kanu fihi da kuma nau'antuwa ko yanayin mutanen da ke majalisar. Shin talakawa ne zalla? Koko haɗi ne akwai 'yan kasuwa akwai mawadata akwai gasunan ko ku shugabanni ne waɗanda suke da jagoranci wanda shi ya naɗa kamar wuzara ko wula da sauransu ko sufara da kadu ko ko kowa ma zai iya zuwa da ce eh amsar ce kowa ma zai iya zuwa daga cikin ko wannan kuma akwai maza akwai mata akwai manya akwai ƙanana har da yara ma da haka yaya wannan majalisar tashi ta kasance wasuluku kulli wasuluku kulli fariqin minhu da kuma yanayin yadda kowane ɓangare ya kasance idan manya maza suka samu kansu a majalisin yaya suke kasancewa galiban me ke fitowa daga gare su galiban wace rawa suke takawa na samuwarsu a wurin matasa kuma wace rawa suke takawa na samuwarsu a wurin yara su ma da ake halarta da su iyayensu ko kakanninsu ko ƴan uwansu tafi da su wurin su ma yaya to kuma yaya majalisin ke kasancewa idan mata su ma suka zo da wasu bukatu ko dai na tambaya ko kuma na ganawa ko kuma na halartar wurin don wata bukata ta musamman kuwa uba ake gayyata akwai wanda ake gayyatar su su zo domin warware wata matsala wasu malamai suna cewa duka a dunkule waɗannan bayanan su ne za su fita da kai zuwa ga credit da za ka fita da shi shi ne duk abin da kake yi a duniyan nan ka san Allah yana kallon ka kuma yana sane da kai wa huwa ma'akum aina ma kuntu ka yi ta wannan shine fulogun da aya ta gina kai saboda tun daga farkon bude surar magana ake yi ta cewa Allah yana ji yana gani da ya gaba ya ce hatta masu ganawa irin ta sirrin nan mutum na cikin dubunnan mutane ka zo kake dan zo mu shiga daki zan ganka yana jin ku ga shi dai ka gudun ma duniya babu kyamara babu waye ba ku yi rekodin ba amma da shi ya wuce wa'annan bai da bukatar su da ka wannan surar tana so ta kai mutum koli na imani da da sanin cewa Allah na tare da shi kuma yana gane shi sannan wannan surar tana da wani abu mai ban sha'awa wanda duk surorin Qur'ani ba ne shi sai ita wannan abu ɗaya suke da shi shi ne irin abin da malamai mahaddata gangaren ke kirgawa surorin alkurani ɗari hudu da ɗari ɗaya da sha hudu surori ashirin da tara ne kaɗai ba a faɗi sunan Allah ba mafi yawansu kuma izu ashirin ɗin ƙarshe daga wala su jahil dan da kake da mafi yawan surorin da ba sunan Allah ba ɗan zirdalala ba Allah ko mai fataha ko mai kasara ko mai gamma duka babu in kai sama kuma irin suratul anbiya suratul anbiya ya tun daga farkon da har karshe kusan shafi goma izu daya ba lafzul dalala to sannan a nan kasa kuma kana da surori da yawa babin ban sha'awa in ka ɗauki suratul kamar suratul rahman da suratul waqi'a da take kusa da hadidin da muka gama shafi kusan tara ba lafzul dalala to kamar Allah ya ce to tunda an dan dade ba a faɗa ba bari a biya bashi yana surorin wannan ayoyin wannan surar 22 ne kawai amma sai da aka faɗa sunan Allah su 40 babu surar babu ayar da ba sunan Allah har masu layi daidai kataballahu la amli banna ana wa rusuli inna allaha la qawiyyun aziz har wannan layi daya har ita da sunan Allah to da kan ka kirga ayoyin babu ayar da ba lafzul dalala sai ma maimai wata ta samu biyu wata ta samu uku in ka hada cikin shafin da bai bi biyu da rabi ko uku ba lafzul dalala guda arba'in aka fada sai zama kaman ariya aka yi na waɗancan surori ukun da ba a faɗa ko ɗaya ba kusan shafi tara to bari a ɗan biya bashi a nan kada wani ya ce to ko an ma gama faɗan sunan Allah ne in ka sauka kasa kuma za a ga surori da yawa su ma dai babu lafzin dalala har ka je kasa amma za a faɗa a rabbu ko kuma a faɗi wani lamiri da yake faɗa maka cewa shi Allah ne ake nufi babban abin da surar ta ke kunsa wa'annan bayanan yanayin majalisin annabi da irin tarbiyyar da ya bayar nan mutum ya san cewa Allah na tare da shi da ilimin shi Allah na sane da shi Allah na ganin shi tare da cewa Allah yana fauka arshi istawa ala al-arsh kamar yadda surat da muka wuce suratul hadid ta yi bayani Allah madaukakin sarki yace ba da bismillahir rahmanir rahim قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حقيقة الله مدوكين سركي ياجي قول التي تجادلك zancen matan nan da take ta tattaunawa da kai da take ta kaiwa da komowa shi yasa aka kira surar da sunan suratul mujadala kuma ya inganta ana ce mata suratul mujadila nan ce mujadala tattaunawa da aka rika yi shine al-muhawara wani al'amari ne ya faru kamar yadda malam zai faɗa mana nan sai matar mutumin da matsalar ta faru da ita kai ta zuwa gun annabi sallallahu alaihi wa sallama tana tambayar shi matsala ta faru tsakaninta da mijinta ga yadda auren ya zama in a hukuncin jahiliya ne ga yadda za a yi ta san wannan amma ba ta sani ba kila an canza hukuncin daga na jahiliya zuwa na musulunci yanzu ya rasu lalla ina aka kwana mujemi na jahiliyar ne ko ko akwai na musulunci bai ba ta damar ta koma ta yi na jahiliyar ba kuma a lokacin ba a yi mashi wahayin na musulunci ba shine duk in ta zo sai ce ta dan ƙara hakuri ba a ce komai ba tukuna shi fa manzaka na jiran a ce mashi komai amma sai godo huke ki wai shi ba uban da ya isa ya san shi wai shi ba ni in ni niyyar abu ba wanda a ƙarya ne ranta aka yi niyyar ka mutu za ka wuce aiyar kenan ya sa ibrahim al'ada hama ya ce in dai ka san ba za ka iya fin ƙarfin mutuwa ba malam an riga fi ƙarfin ka iya gamawa da bawa an yi amma in ka yarda da cewa ran da mutuwa ta zo za ka ja ka ja kuma ka yi nasara daga nan har ta furin kawai to wannan fa ka iya iya shekarka dan gaskiya kan kai ka riga ka kaji kan maciji amma ko shugaban kaza ka zama bindin aka rike maka radda kan ya juyo to zai taba aiki to amma ku domin zaka ta intern sai ce mata to giya kuri Allah bai ce min komai ba ko bai ba ta izini na jahiliya ba to shine wannan matar in ta kwana gobe ma ta dawo da safe in ta zo da yamma ta dawo in ta zo Aisha ta ce ina ji take samun shata tana mashi magana wani lokaci in dan ji me ta ce wani lokaci ban ji me ta ce ba shi ne aka rike ta tsarki ya tabbata ga Allah maganar da aka yi a ɗaki na da miji na ban jin wata magana amma ka duba Allah na sama ta bakwai ya ji rambaɗo fiye da ni to ga wannan yana nuna mana lalle mu shiga taitayi mu yana tare da mu to tuta Allah ya ci zancen matan nan da take ta tattaunawa da kai to uka take kai komo a wajenka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi fi zawjiha game da mijinta almuzahiru minha wanda ya mata zihari wa kana karqala laha abinda ya faɗa mata shine anti alayya ka zahari ummi yace ke dinnan a wuri na kamar bayan mahaifiyata kiki yadda bayan mahaifiyata ya haramta gare ni in aure ta to ke ma kin zama haram a gare ni وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك hali sai ta zuwa tana tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da haka a ƙarshe fa ajabaha a sai fa ajabaha da ta zo sai ya ba ta amsa ya ce harumci alai kin zama haramun a gare shi alama huwal ma'ahudu bisa abinda suka gada na ɗabi'u da hukunce-hukunce tun a rayuwar jahiliya kafin musulunci min annas zihara mujibuhu firqa abinda zihari ke tabbatarwa shine rabuwa firqatan mu'abbada kuma rabuwa ko furka rabuwa mu'abbada ta har abada mujibuhu furqatun mu'abbada firqa shine kungiya furka rabuwa rabuwa ta har abada wannan matar waliya kai qaulatu bintu sa'alaba ita ce qaula ta sa'alaba wa zawjaha shi kuma mijin nata da matsalar ta faru da shi huwa aus ibn samit shi ne aus dan samit wa tashtaki ila Allah matan nan tana yawan kai kukan ta zuwa ga Allah tana ta kai kuka zuwa ga Allah an ce tashtaki fili ne muzari daga ishtaka ishtaka kuma yana nuna yawan kai kuka akwai shakka yashku innama ashku basi wa huzni ila Allah kaga ita kuma tashtaki ilalla in ma bina ce ishtaka yawan kaiwa sai ta kawo kukan yaro su da akwai matsala ga abin da mijin nan nawa ya faɗa min ga shi kuma abin da muka saba da shi a jahiliya in wancan hukuncin jahiliyan ya tabbata na bada na lalace to me ne musulunci kila zai bi tausayi shine sai duk kokari ta ji me ne musulunci ga nabi ya fara faɗa mata na jahiliya ya tuna mata cewa to kin dai san abin da muke da shi a jahiliya shine al-furqatul mu'abbada wa tashtaki ila Allah tana kai kuka zuwa ga Allah wa hiddatiha wa faqatiha da damuwar da ke ranta da kuma talaucin da ke damunta tunda tana cikin wani yanayi mijin ma na cikin wani yanayi ga yara suna da shi da yawa kuma ga an ce ya faɗa mata kalmar da auren ziyawa ne kuma zama da shi suke dan samun sauki wa sufiya ga su kuma da ƴan yara shegara ƴan ƙanana ba abin da take tunani wanda ta faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce yaran nan in zammantuhum ilaihi za'u ya rasulullah ka ga maganar da ya faɗa min auren mu ya rabu in na ɗiba ƴaƴan da muka haifa na basu a wajen shi ni kuma na yi gaba na koma gidanmu ƴaƴan nan za ta lalace wa in zammantuhum ilayya ja'u in kuma na kwashe su na tafi da su gidanmu yunwa za ta halaka su shi ke da kuɗin bai iya kulawa zai iya kulawa ban da kuɗin abinci yar sun la taimaka a yi magana da Allah kenan ya sa baki a kawo mani mafita shine wa tattaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah ya jaddada ya ce Allah na jin tattaunawar inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne alimun bil ahwali yana sane da kowane irin hali na mutum kaga an fara fito da mawdu'us sura al'am din kaga a wannan ayar kawai an faɗi sunan Allah har so uku an ce abin da ya faru shi mijin nasa wanda shine Aus ibn ibn Sa'id sun yi aure binti an yi shekaru ya tsufa har ya dan fara rudewa to sannan kuma ga talauci ya zo ya baibaye shi a rayuwar madinan nan wata na ya fito yana ko waje haka sai ya shawar bari ya koma gida yana komawa gida sai ya nemi sai ya ga mace laifi azan ba kar ko kwandala ma shi ma zai zama laifi kawai ya rike ka da fada ita kuma sai ta rama to tana ramawa sai ce an ce alayya ka bahari ummi wannan kalmar ɗaya ne daga cikin hanyoyin saki guda uku na jahiliya a jahiliya ta sai cewa matar shi bayan ki ko kowace gaba ta matar kamar irin wannan gabar ce ta mahaifiyar shi a jahiliya saki ne in suka rabu kuma har abada ko kuma hanya ta biyu ta jahiliya shine in yayi mata ila'i shine ya ƙaurace ma matar kusan har shekara ko wasu watanni shi ma bai da gyara a musulunci a jahiliya rabuwa ce har abada ko ko miji ya zo ya ce matar shi ya sake ta amma da musulunci ya zo sai aka sassauta jihadin aka musanya shi da wani abu sai da auren zai gyaru aka gyara wancan ilaki shi ma da wasu ka'idoji da yadda aka yi shi aka aikata wa'annan ka'idoji auren zai gyaru saki kuma aka bar shi a yadda yake sai dai shi ma an sa mata adadi a jahiliya mutumin jahiliya da yake sakin matar shi so ɗari ɗaya bayan ɗaya sai ya sake ta ya ce ya dawo da ita ya sake ta na goma ya dawo da ita ya sake ta na hamsin ya dawo ya sake ta na ɗari ya dawo da ita musulunci ya zo sai ce a abin kuma ya zama haɗari nan hankali ma at-talaqu marratan sakin da zaka iya kone kwaya biyu fa in taqum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike in kai biyu ko kuma ka san ran da ka ƙara na uku to fala ta hiddu lahu hatta tanki hazauda na gaira ba dama ya ƙara cewa ya dawo da ita sai ta je ta auri wani namijin na daban auren da babu hannun shi a ciki auren da babu dabarbarin shi ko haɗa bakin shi a ciki to dai faɗa mata haka sai kuma abin ya zo ya dame shi sai ya bar gidan ya fita can sai ya dawo sai ya nemi ya kwanta da ita ta ce sam bai isa ba suka fara kokuwa ta ce sai Allah ya ba ta sa'a ta ce ka san mijin da ya riga ya tsufa sai na kayar da shi ta kayar da shi kuma ya yi yaga mata tufa ya fata fata da taban su ce mashi ai ita ba za ta taba yadda da shi ba sai an ji an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da ta samu ta kayar da shi sai ta fita ta shiga makota sai suka ba ta aran kaya shi ne sai ta wuce wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta cin mashi a masallaci yana a ta cin mashi a gida a lokacin ta ce ga abin da ya kawo ta shi ne aisha na ɗakin ranar yana ɗakin aisha tana jin abin da yake faɗi ta ce wata maganar ta kucce mata ta ɗan ɗaga murya in ji wata maganar kuma ba na jin me ta ci amma shi Allah ya ci to shi ne annabi ya ce mata to ka kira hukuncin jahiliyan can yana tsammanin za a ba da wani hukunci bai iya ba ta hukunci ba sai lokacin da Allah ya saukar da ka'idoji da kuma hukunce hukuncen shari'a to shine sai ya kira ta sai ya sanar da ita cewa yanzu kafara za a yi kafara za a yi da wasu dangogin kafara guda uku daga nan sai ta koma wajen mijinta sai su ci gaba da zaman aure ‘ya'yan da ta ce za su tozarta in ta mashi ‘ya'yan da ta ce za su ji yunwa in ta kwashe su yanzu insha Allah duka babu maganar jin yunwa babu maganar tozarta akwai hadisin Urwa dan Zubair akwai hadisin Aisha radiyallahu anha kai take cewa wanda Imam Bukhari ya fitar tace alhamdulillahi alladhi wasi'a sabbuhu al-aswata tace godiya ta tabbata ga Allah wanda jin shi ya wadaci kowane irin sauti ko da kafa kadan motsa wata ƴar takarda a lungu a lokacin da aka tayar da wani inji to shi Allah ya ji karan motsin takardar karan injin bai hana shi jin wancan mu ne babbar kara ke hana mu jin karamar kara amma shi Allah ai ai ba wata kara da za ta hana shi jin wata yace fa anzalallahu ta'ala lan anzalallahu ala ala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fa sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ce wallahi a daki na aka saukarwa annabi da wannan aya a daki na aka yi tattaunawa in ji wata maganar wata maganar ta kucce man amma ka duba Allah na sama ta bakwai ya ji ne Allah madaukakin sarki ya ce to bayan da hukunci ya sauka sai aka kira wannan baiwar Allah sai aka faɗa mata hukunci sai ta koma ko suka tattauna da annabi nan take aka samu fita da je sai mashi kafara daga nan matsala ta kare shi yasa aka ce wata na sai na Umar ya ɗigo ministocin shi da gwamnoni da 'yan majalisar dattawan shi da jakadu na wajadi ya kira su yana wata tafiya ta alfarma ta rangaji babba kawai ya zo wucewa sai wannan matar ta ɗaga mai hannu sai tana son ta gan shi abinda masu wankin ma ba sa yi sun sa ma bakin gilas kai ka matsa wani na nan mai hushi da hushin wani sai ma ya harbe ka ya kashe banza shi a wuri ya zaza gaba ma a ragowa da an ce oga zai zo sai ka ji mutum ya ce ina da wani aiki a bayan gari ba zai je garin ba zai daɗin zama ba ya zama annoba fitinatu kenan matan nan ta ce tana son ganin shi ta kai tsaya matan nan ta yi ta mashi bayani ya dukar da kai haka yana saurare na kaɗa kai a ga ya kaɗa kai na magana aka yi mata magana bayan ta gama ta tafi sai wani mutum ya zai ce habarin kai daɗi wannan matar tsohuwar nan ta zo ta saka tara manyan mutane da ka gayyato ita kai sakarai ka ga wannan matar to inda za ta tare ni daga nan har dare tun sa wannan abin faru ta ce wallahi ya ce wallahi ba zan ce mata ta gama ba sai rage ta gama da kanta sai dai zan iya roƙonta ta ban lokaci in je in yi sallah in dawo yace ka san ta yace ranka dade ban san ta ba yace a shi ka ce wannan ka so bara to wannan matar ce Allah yace ya ji magana ta yana sama ta bakwai kawai sai ni dai ina wani khalifa in kira zan ta ba zo kake zo kake yi kitso da barbata shi yace ai jiran fili sai da ta gama bayanan ta an tse kaga alfarma kenan sai dai zunda da takawa kaga abubuwa sun tafi yadda ya kamata to mana yake cewa wa هذه القصة wannan kissa تدل على tana nuni kan cewa annan majalisahu sallallahu alaihi wa sallam lalle majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yanalu zakar wal unsa da maza da mata duk suna halarta bai bar abin bai kulle bai ce ai shine manzo ana sayyidu wa da adama ba za a ganni ba a ya bar abu a buɗe in me san ganin shi ya zo farkon rayuwar annabi a madina sahabbai kamar da abdullahi dan mas'ud ya ce sukan je gidan shi suna karba karbar gaji ta ke yi mu goma mu za mu kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mai gadi shi tunda aka saukar da wallahu ya fi muka minan nan da daddare ya fito ya ce musu suwa ne ne suka ce mu ne ce ku tafi kawai Allah ya karbi aikin kuma kaga ba a kashe shi ba an yi yunkurin kashe shi ya fi so ba adadi ba yi nasara ko ɗaya ba har akwai wanda za ka ke ce ma har yahuda sun tabbatar da yau dan kashe mutumin nan suka gayyace shi anguwarsu suka tsara wurin da za su aje shi a cikin gini suka aje manyan duwatsu da ƙaccin banza a sama yahuda da yana banna suka ce za su zo su rika tattaunawa da shi a ƙarshe za su bar shi a wurin sai a wurgo dutsa kuma suka zo suka tattauna sun tafi kenan Allah ya mishi wahayi ya ce ya tashi sama akwai matsala to kuma za ka iya mishi shugabannin mu uzuri ko ka ce to ai su ba su da mai faɗa ku gare ya ɗiba jami'an tsaro don ba wanda zai zo ya ce ranka ya daɗe nan wurin akwai matsala ba wanda zai faɗa mishi komai sallaci wanda sana ma kila ana jinkirtawa to amma kiyaye ta ba za a faɗa maka ba ya ka ce mishi sama da matsala kawai ya tashi suka biyo shi ya aka ya faɗa masa abin da ya faru duk jikinsa ya tsayi kama ka san bai yahude ya kulla ma kirci ta tonu to dama ba plan ɗaya yake da shi ba yana da plan A har Z har ya dawo plan A B A C A D B A B C haka zai ta shiryawa wai shi dole dai sai ya nasara to wannan majalisin na annabi maza da mata na zuwa wa sharifu wal wasi manyan mutane masu daraja suna zuwa don ana ba su girman walwazi'u kaskantattu ko ka ce talakawa marasa galihu suna zuwa wa fihi hurriyatul kalami wal muraja'a kuma a majalisin annabi akwai yancin yin magana kuma akwai yancin a yi magana ko ana magana ka ce to kana da wata magana karkashin wannan wa suhulatul amri fi kulli shay'in kai akwai sauki a cikin komai a majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wal amnul kamil kuma akwai aminci cikakken aminci in ka zo wurin a zuciyarka za ka ji kana da natsuwa sannan lafiyarka dukiyarka mutuncinka dukkaninsu tsararru ne fi muqabalatihi sallallahu alaihi wasallama bin su'ali wajen fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallama da tambaya in ka ce ina da tambaya sai ce ba matsala tambayi in kai tambaya tsaya ya baka amsa kai wasu ma roƙo ke kai su wasu roƙo ke kai su zai zo kawai ya yi roƙo Allah ya rasu la kaza nake su a ɗibo a bani a taimake ni a yi kaza a yi kaza illa iyaka dai zai ba ka kuma sai maka nasiha cewa ba haka ya kamata ba wa huwa yusarihu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana masu bayani billa billa bil jawabi da amsa fi ma qad unzila ilayhi cikin abin da aka riga aka sanar da shi ko aka yi mashi wahayin shi wa yakuffu anil jawabi fi ma lam yunzal ilayhi kuma yana kamewa daga ba da amsa cikin abinda ba a saukar mashi ba hatta ya adama hukuman ma yufi har sai ya san hukuncin Allah ne shi yasa kaga wannan ta zo sai ta mashi magana ya ce ba wahayi ka jira bai ba ta amsa ba sai da aka yi mai wahayi haka wasu mutane sun taɓa zuwa suka same shi kamar da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin musnad kenan suka ce ya Rasulullah wai a wurare ina ya fi ko ina daraja a doron ƙasa kuma ina ya fi ko ina sharri a doron ƙasa sai ya ce musu bai sani ba amma in mala'ika Jibril ya zo zan tambaye shi in ya faɗa min in kun dawo zan faɗa muku banda Allah ba an tambaye shi ya ce bai sani ba da mala'ika Jibril ya zo ya tambaye shi ce mashi shi ma bai sani ba amma zai tambayo Allah ne tambayo Allah ya faɗa mai sanne zai faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da yafi ko ina daraja masallaci dan duk wata guba da za ta yi yawo a iska ba ta shiga masallaci in ko ga ta shiga masallaci ko ina ga Allah bai tantance masallacin bane kila bai yarda da shi kila masjidul dararin ne amma dai masallaci ne na gaske komai gubar da iska ke dauke da shi tana shiga masallaci za ta koma lafiyayya kuma sunnar Allah da tsarin shine duk shekara yakan aiko iska wadda take dauke da guba in ya kaddaro ai wata annoba in za a amai da gudawa a wani gari to iska ne Allah zai zubo kwayoyin cutar a ciki ba wai duka zariya misalin a zariya za a ba duka a wani dan yanki kawai za a yanki dan yanki kaɗan ɗan yanki ne haka sai a ce to iskan zai tafi a yadi hudu nan hudu nan haka yadi takwas ya taso daga gabas ya yamma to duk wanda ya shaki wannan iska sai ya yi wannan ciwon kuma ka lura da amai da gudawa har gidan gwamnati ana yi na su ba a faɗe ni ga yan GRA kuma ana yi a GRA saboda ka ba ta da alaƙa da shan mummunan ruwa iska ne in ko honorable ya shaƙa sai ya yi sai dai na shi kasan za a yi ta juyawa ne da ce stress ne abin da gudawa ne a fito a faɗa kawai fito a faɗa ya riga ya shaƙa to in iskar in ta biyo layin akwai masallaci a wurin tana shiga sai ta koma lafiyayya duk wanda ke cikin masallaci ko ya shaƙe ta ba za ta cutar da shi komai ba kaga masallaci ne afdalul biqa'i ala wajhi al inda yafi ko ina sharri kuma kasuwa inda yafi ko ina sharri kasuwa yasa ne ya koyar da mu addu'ar shiga kasuwa da ladubban shiga kasuwa eh kar ka zama farkon shiga kasuwa ka bari wasu akaran banoni su riga ka shiga kar shi da sai maka a kasuwa a'a ka bari wasu su dan tsintsince abinda shedanu suka bana da daddare kar ka yadda kuma ka zama na ƙarshen fita wancan ya rufe shago wancan ya rufe wancan ya rufe ku goma kuɗi sun rufe biyar sun rufe zama na shida akalla kamar hudu su su tafi da shedan din kila ko kuma su gana da shi amma kai dai ka fita kuma gobe karka daga sammako in ka san ba a zuwa sai bayan shida da rabi to sai ka je kaman bakwai saura fata akalla biyu uku hudu sun riga ka zuwa amma sai kai ne kullum ka san masu gadi ka san masu gadi kwarai dan za ka zo ka cimma suna asuba saboda kana siyar da kayan sammako ka faɗa ma customers to yanzu sai shida da kwata za mu rika buɗewa wane ya zo wane ya zo to ni kuma sai yanzu sai mu buɗe da haka dai aka wannan kissa tana ɗauke da bayani na yadda majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa fi ma ya cikin abin da ke tafe jawabun an mas'ala ta kaula ga amsa nan na tambayar da kaula ta zo ta yi zaujatu au matar au kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce tun daga abin da mijinta ya faɗa mata ya ce an ta aliyya ka wahari ummi bayan ki kamar bayan mahaifiya ta abin nan yake bayan ki kamar bayan mahaifiya ta yake a wurina wannan jumlar mu ta faɗa yayi zahari saboda kalmar zaharu da aka faɗa an ce aliyya ka zahari ummi amma abin da jumhurin malamai suka ce shine duk wata gaba da ke jikin mahaifiyarka in ka kwatanta ta da irin wannan gabar a cikin a duk wata gaba a cikin matarka in ka kwatanta ta da wata gaba a cikin mahaifiyarka ya zama zihari ce kafar ki kamar kafar mahaifiyata take kan ki kamar kan mahaifiyata yi to ya zama zihari sai an yi wannan hukuncin wata malamai ma suka kara faɗaɗa suka ce ai ba wai ma iya mahaifiya ba duk wata muharrama zo ka samu matar da ka ce mata bayan ta kaman bayan yarka yake ko kaman bayan ƙanwarka yake ko kaman bayan yayarka yake ko gugonka ko wata innarka ya zama zihari yanzu ba dama ka kusanci wannan matar sai ka yi wannan hukuncin da aka kira kaula aka faɗa mata hukunci na sauka sai annabi ce a nemo kaula aka nemo ta sai karanta mata ga abin da Allah ya ce allazina yuzahiruna waɗannan da suke yin zihari suke kwatanta matansu a suke kwatanta wata gaba ta mahaifiyarsu da matarsu ko da wata gaba a jikin matarsu wallazina yuzahiruna minkum waɗanda suke yin zihari daga cikinku min nisa'ihim ga matansu to ya kamata ku san ma hunna ummahatuhum wallahi ba fa iyayensu bane matar mutum ba mahaifiyar shi ba ce akwai bambanci ɗari bisa ɗari uwa daban mata daban girman haƙƙin kowa daban matsayin kowa daban idan namiji ya fahimci haka to lalle zai zauna lafiya kuma zai bai wa kowa daga cikin waɗannan haƙoƙin shi ita uwa ta musamman ce matsayinta da ƙimarta na musamman ne ita kuma mata suna ce mata ita musani dace ita mata tana karfafar ka ne tana kawo sauki da wasu abubuwa ita waccan ginshiki tushe ce ita kuma wannan ginshiki kaga ko in ka tokar wani abu da wani abu kaga shi ma abin da aka tokaran zai karye ai za kara mashi wani ko don su zama biyu biyu ta fi ɗaya ko kuma a cire shi a kawo da biyu shi ƙarfi amma uwa ba a mata haka yi ba a mata haka za ka ba a kwatanta tushe da wani abu na toka wanda shi sapotin abu sapotin abin nan ne sapotin yake yi to sai aka ce ma hunna ummahatu wallahi waɗannan abin nan iya matan naku ba iyayenku bane in ummahatuhum illa allati waladnahu mahaifanku ko mahaifansu sune waɗannan din nan dai da suka haife su wadda ta haife su sai ta ce mahaifiyarsu wa innahu kuma lallai su bizzihari da kwatanta matansu da mahaifansu da ya kudu na munkaron min alƙauli wa jura suna faɗar mummunar magana kuma suna faɗar magana ta ƙarya daga cikin ƙaryar da ta fi kowace ko daga cikin manya-manyan ƙarairayi mutum ya ce matar shi kamar mahaifiyar shi take ƙarya ne wannan maganar shi kanshi ya san ƙarya ne kowa ya san ƙarya ne ita kanta ƙarya ma ta san ƙarya ne da za a tambaye ta ce ƙarya kin ji abin da wani yake wai ya ce bayan matar shi kaman bayan mahaifiyar shi sai ka ji ƙarya ta ce Allah ya isan mata da shi ya mata ƙarya ƙarya ma na da kes da kai dan ka dan shimfiɗa mata ƙarya domin in ummahatuhum illa allati waladnahu وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أما وإن الله لعفو غفور sai Allah mai afuwa ne kuma mai gafara ne lil muzahiri ga wanda yayi wa matar shi zihari bil kaffarati ta hanyar yin wani nau'i ko ɗaya daga cikin nau'ukan kaffara na
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون قدير
to sai Allah madaukakin sarki sai ya faɗa mana hukunce-hukuncen jihadi sai ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim lalle waɗanda suke kamanta wata gaba matar su da ma da wata gaba ta mahaifiyar su shine zihari min nisa'ihim daga matan su kuma yahuduna lima qalu sannan su koma ga abin da suka faɗa sannan yana so kuma auren su ya ci gaba da matar sabana abin da suka gada a jahiliya cewa arafa har abada ba gyara lalace to yanzu ga gyaran mun kawo ga gyara بأن أيديه بأن يخالفوه بإمساك المزاهر منها تهنير دزيسو يصاب أدين دسك غادا جاهلية تهنير ذيك إتما ترد أكيمة الزهار الذي هو مقصود الزهار وند شيني أسل الزهار من وصف المرأة بالتحريم زهار شيني سفا تمشي دوانا أبو دأك حرمتا kenan ma annan malam ya tafi da faɗi kuma haka ya kamata cewa ko da ba mace ba ko da ba mutum ba ma ya zo ya kalli matar ke ce mata ke a wurina kamar alade ne yadda aka haramta mata alade urzi mata alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinziri to kaga ya kamanta ita aladiyar shi da haram din shi an yi zahar din kenan haka ne suke ta tafiya da faɗaɗawa wasu su takaita kan baya wasu kuma su faɗaɗa to menene hukunce hukuncen fa tahriru raqaba abinda za a yi shine na farko a yan tabawa a itaquha alayhi shi wanda yayi zihari shi mijin kenan ya nemo baiwa musulma mumina ya kyanta ta min qabli ayyata masa kafin su shafi juna bi riskin tadi wal watsi ta hanyar jin daɗi ko kaɗaituwa ko saduwa zalikum tu azunabi Allah ce to da wannan ake maku wa'ad me yiwuwa idan aljihunka ya faɗa maka daga nan sai ka kiyaye wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa a koye man ta al-khabiru masanin abin da aka koye an yi abu a lungu an yi abu a sirri to Allah yana sane da shi Allah ma yake cewa alimun wa in wasi al-muzahiru Allah yana sane ko da shi wanda ya ziharin zai je abin nan ya sadu da da ita matar kablan kafarat kafin yayi kafara abinda ake so bayan an yi ziharin a kaurace wa juna abu na farko kenan abu na biyu kafin a koma a kusanci juna to a tabbatar sai an gama kafara in an ɗauki wanda ba zai gama a rana ɗaya ba ila sai an yi sati ɗaya ana yi ko sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu to ba za a kusanci juna ba sai an gama in kuma an ɗauki wanda zai ɗauki wuni guda ne iya wuni an gama to aƙalla dai dole a haƙura cewa sai wannan wunin ya tsare an gama shi in suka yi haka to sai a ce sun yi wa Allah madaukakin sarki da istaghfirullah wa amsik anha ka nemi gafarar Allah ga wannan magana sannan ka kame daga ya kame daga gare ta hatta yukaffira kafaratan wahida har sai yayi kafara ɗaya daga cikin waɗannan kafarorin wa tufidur rakaba ita wannan kuyangar ana so ta zama bil mu'minati ta zama mu'mina kamar bi kafarati alqatl fi surati nisa'i kamar yadda Allah ya yi bayani na kafarar kisan kai a cikin suratul nisa'i al-mutlaq bi hamdi al-mutlaqi ala al-muqayyad saboda an dauki al-mutlaq ala al-muqayyad wannan mutlaqi ne wanda ke nan cikin suratul mujadala ko mujadila cewa fa tahriru raqaba kawai ya je yan tabawa wani irin bawa ba kayyade ba idan aka samu cin karo irin wannan kaga a cikin suratul nisa'i kuma ya zo muqayyadi wa ma kana lil mu'mini ay yaqtula mu'minan illa fataha wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina tan muqayyad nan mutla to sai a dauko wancan sai a narka shi sai shige cikin nan kenan can wurin da ba a faɗi raqabatin mu'mina ba to afala ya tadabbaruna alqur'ana da dauko shi a hada shi da nan shine malaman usul fiqi suke cewa al-mutlaqu wal muqayyad inda aka saki zance da kuma inda aka kayyade shi to sai alhamdul mutlaqi ala al muqayyad wa tahriru raqabatin mu'mina sai su yanta bawa mu'mini to haka ake so to yanzu abu na farko da ake so kenan su bincika suna da bawa da za su iya sayowa ko suna da bawan da za su iya yantawa ko ko suna da kuɗin da za su iya sayo bawa don ce su ce mace sun ƴanta shi sai zama su ne mawali Allah ce kuma lam ya jiku فمن لم يجر فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم sai Allah ya ce kuma lam yajid wanda bai samu ba fa tahriru raqabatin mu'mina abin nan kuma lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa ya sake jaddadawa wanda bai samu bai wanda zai yanta ba bayan yayi zihari to fa siyamu shahrayn ya yi azumin watanni guda biyu mutatabi'ai ne a jere min qabli an yatamassa kafin shi da matar su shafi juna fa in waqi'a qabla tamami shahrayn falyabtadi il kaffarata idan ya shafe ta kafin kammala azumin wata biyu to ya dawo farko ya sake watanni biyu a jere wa in sama bilhilali idan ya fara azumin a farkon wata wa shaharai sai kirga watanni guda biyu abin nan misali a ce zai fara kafara ce ce yau na wata ga ce mashi yau ashirin da tara amma gobe za a fara yau za a fara duba wata to sai tsaya sai ya saurara sai aka ce ai an ga wata da ka gobe ɗaya ga wata to sai maza sai amfani da wannan dama sai ya tashi da azumi ɗaya ga wata aka ce mai zai yi azumin wata biyu sai ya sa'a sai watan ya kwana ashirin da tara sai na biyu ya sake tsayawa shi ma na biyu ya sake kwana ashirin da tara kaga ya azumi hamsin da takwas ya ishe shi tunda ya fara tare da alhilalu amma idan bai fara a farkon wata ba da ya tashi farawa sai fara a tsakiyar wata shine ma da yake wa inna fisaini ko da watannin sun yi nukusani guda biyu wa illa in ko bai fara a farkon wata ba a tamma sittina yau ma to zai cika kwanaki guda sittin ya dauka ɗaya ga wata ne zuwa talatin ga wata kawai abinda zai kirga kwana sittin mutata da aini a jere faman lam yastafi wanda bai samu ikon yin wannan azumi sittin ba bai ta'amu sittina miskina to ya ciyar da miskinai guda sittin wasu malamai suna cewa ka ciyar da shi mafi kankantar ko mafi wadatar abinda ko mafi kankantar abinda dan adam zai iya rayuwa da shi shine cin abinci so biyu ka ciyar da shi wajibatai a samu abinci a bashi na safe a bashi na yamma dan adam zai iya rayuwa da haka akwai malaman da suka ce a wasu ba ɗaya ta isa samu ka bashi abinci za ka iya yin abincin ka bashi ko kuma ka bashi sinadarin sai haɗa ne da abin da zai zai gyara in aka yi haka ya fi to wanda bai samu iko bai samu sittina miskina ainihin kabla ayyata masa shi ma ɗin kafin ya shafe ta hamdan mutlaki alal mukayyadi bi kulli miskinin kowane miskini za a ba shi muddaini min galibi kutil baladi mudannabi guda biyu daga mafi rinjayen abincin mutanen garin zalika wannan sassauci da aka yi muku a kafara aka ce idan babu bawa a yi azumi sittin in ba za a iya azumi sittin ba a ciyar da miskinai sittin Allah ya yi maku ne da tu'minu billahi wa rasuli domin ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzon shi ai da ta'lamu shara'i'ahu allati shara'aha lakum domin ku san shari'o'in Allah waɗanda ya shar'anta muku wa tarbudu ma kuntum alayhi fi jahiliyyatikum kuma ku yi wurgi ku jefar da abin da ko kasance a kai na rayuwar ku ta jahiliyya wa tilka hududullah kuma waɗannan dokokin Allah ne haddada halakum da Allah ya kayyade muku walil kafirina biha azabun alim kafirai saboda saba ma waɗannan dokokin suna da azaba mai raɗaɗi mu'limun mai raɗaɗin gaske to bayan wannan ayoyin sun sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira kaula aka kira ta ya ce mata to kin ji hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar yanzu za ki je ki samu mai gidan ki faɗa mashi zai yanta bawa ya rasulullahi wallahi wallahi ba zai iya ba kafin ma in tashi ba za a yi bayanin sau ba zai iya bai da ko kwandala to ai ai rigimin ma ai saboda rashin kwandala ne sai annabi ya kawo mata na biyu ce to zai azumi sittin ce ba na biya gare shi ba ba zai iya ba zai iya ba a dai duba ya ce ce to kuma na uku shine ya siyar da bikinai guda sittin shine sai take cewa ya rasulullah ai ai bai da abin da zai ba da wannan sadaka bai da abin da zai bayar da shi na sadaka miskine goma ba zai iya cewa balanta na sassa ta nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata to kin ga dai dole a ɗaya daga yanzu abin da za a yi fa inna sanu'inuhu bi harakin min tamari min tamri yanzu abin da za a yi inda kin ce shi bai da komai ko wani buhun dabino zan ɗauko shi zan baki ki kai mashi sai ya nemo sai ya cika sai ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata haka sai ta ce wa ana ya rasulullah tawiluhu bi arakin akhar ni ma to tunda haka ne ni ma zan taimake ki da wani buhun sai ya bana shine ta ka annabi ya kawo mishi buhu wani buhu na dabino shi ita ma ta kawo nata shine da aka kawo ta annabi ce mata kad asabti wa ahsanti fashabi fatasaddaqi anhu amma kin kyauta kware da gaske kin kyauta wa mijin nan zaman auren nan ya ku yayi yanzu ba sai kin kai mashi ba a za kai mai gida mai da kiya sai ta tawili ko sai neman fatawa ne sauki sai ta kamar ya taba a mafarki an ce kai ba sai yayi ba a mafarki ba ko yaushe ya farkin ma shi ma bai ma sani ba ita ne bai ce izhabi wa tasaddaqi anhu daga nan kwashi kayan nan ki ta raba wa miskine su ta kwasa ta je ta raba ta koma gida ta faɗa mishi to yanzu zaman aure ya dawo to ga ta matar har yanzu ana ambatanta bisa ga jajircewa da kokari da ta yi dan ba kowace mace za ta iya haka ba sannan sai إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
sai Allah madaukin sarki ya ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasula lalle waɗannan da ke saba wa Allah da manzon shi man ce muhadada shine mutum ya rika fito na fito da umarnin Allah Allah ya ce ai dama sai ya yi wannan muhadada muhadada ne haddallah sai su ake fassara muhadadin nan ko haddallah cewa ya yaki Allah subhanahu wataala to lalle waɗanda suke fito na fito da Allah lalle waɗanda suke saba wa Allah lalle waɗanda suke yakar Allah wa rasu lahu da manzon shi kuri wannan mutanen sun kaskanta sun wulakanta sun tozarta kama kubitan ladina min qabli kamar yadda aka wulakanta aka kunyata aka tozartar da waɗanda suka zo kafin su saboda saban Allahn su su ma aka wulaƙanta su kuma in kuka sa takalmin saban Allah irin yadda suka sa to za a yi maku irin yadda aka yi masu shine an tozarta su an wulaƙantar da su sun waye gari ba komai ba fi mukhalafatihim rusulahum cikin sabawar su ga manzannin su kamar Allah na faɗa mana wai yanzu dan adam har yana da wani dalili na sabawa Allah wa kad anzalna ayatin bayyinat alhali mun saukar da ayoyi masu bayani filla filla ba a makka a duhu ba ya ma za ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ka nema ka rasa na bayani me ka nema babu to tunda an maka bayani kawai kai ji za ka yi ka bi shi cikin abin da aka yi mashi wahayi da shi yace dalatun ala sidikar rasul waɗannan ayoyi waɗanda suke nuni ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa min tilka daga cikin irin waɗannan al'ayatu hadi irin waɗannan ayoyin haitu sa'alatul mar'atu yadda wata mata ita wannan mata ta zo ta tambaye shi walam yujibha anha illa ba'da nuzulil wahyi amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ba ta amsa ba har sai bayan wahayi ya sauka sannan ya kira ta ya bata walau kana yaftari sallallahu alaihi wa sallama al-ahkama bi nafsihi da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shike kirkirar hukunce hukunce da kanshi laman tabara fi misli hadhihi al-qadiyya da bai jira kowa ba cikin irin wannan matsala ba zai jira kowa ba hatta ya arifa hukumar Allah fiha ya ce wai bari ya jira har sai ya san hukuncin Allah Allah ce walil kafirin bil ayati azabun muhin lalle waɗanda wakatarai waɗanda suke karyata ayoyin Allah waɗanda suke fantare musu da bijire musu suna da wata azaba ta wulaƙanci duk ihanati azaba ne cike da wulaƙanci in ka kalli abin da ake nufi da wulaƙanci komai na abin da ke da alaƙa da azabar na wulaƙanci shimfiɗar wulaƙanci makishin gidar wulaƙanci wadanda ka dawo abinci, abin sha, kayan marmari in ma suna da shi, komai nasu da wulakanci ne. Allah ya tattali azaba ta wulakanci don ya mayar da biki ga waɗannan kafirai waɗanda sai karyata gamayyar ayoyi. Wata rana dai masu haka yau mai yabar su mun يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
ranar wulakanci ita ce yau mai yaba aka humullahu jami'a ranar da Allah zai tashe su gaba ɗaya tun daga na farko har na ƙarshe har da manzanni yawma yajma'u Allahu ar-rusul duk adda manzannin an tayar da kowa yasa yace yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin to ranar da Allah zai tashe su gaba daya fa yunabbi'uhum bima amilu sai ba su labarin abin da suka aikata min al-kufri bi ayatillah na kafircewa ayoyin Allah da sauran laifuka Allah ya ce ahsahu Allah Allah ya kididdige tsintsinar yadda suka yi hafizahu wa katabahu ya tsare shi ya rubuce shi da amalin mala'ikati da hafazatil kiram ta hanyar ba da aikin rubucewar a hannun mala'iku masu girma da daraja wal halu alhali hum su nasu sun manta shi yasa dan adam zai zo ya rika jayayya wa kana lil insanu akthara shay'in jadala ya rika kama da hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha yana so ya gaddama kenan wani irin littafi ne hadda kananan laifuka ma da an rubuta dan adam zai iya jayyar wasu laifuka shi bai aikata ba shi a kawo mashi shaida shi ba shi bane ya ba shi shaida ga mala'iku sun rubuta ga gabbai za su ba da shaida ga Allah yana sani a ƙarshe dai ɗan adam dole ya yadda da cewa shi ne ya manta amma Allah bai manta ba kuma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa to da aka ya riga ya tattare a sahu lahu wa nasu Allah ya rubuce shi ya kiyaye ya kiyaye su kuma sun manta shi me yasa suka manta wasu zunubansu li kasaratihi saboda yawan zunuban auta awunuhum bihi ko kuma saboda sun rena zunuban da to shi kenan ku kadai ne ai daɗin lahira kuma mutum wutar zai shiga ba shi kadai bane to sai ga baya kididdige zunuban shi wa taqaduhu da kuma kudari da imanin wai da suka yi cewa annahu la yaqaw alayhi hisabu hisabu ba da da ya ce komai sai Allah ya lissafa sai ka ce dan ya zo ya zige su amma a lokacin kuma zai nuna masu shi fa ba ruwan shi yace wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne ga dukkan komai, Allah na halarce ga kowane abu da za ku aikata hadirun, ko da yaushe wala ya kutuhu shaikun babu wani abu da ke kuce ma Allah. Wa hada taslidun mukarrarun da Isra'ili ta'ala, wannan wata korewa ce da Allah ya tare da tabbatar mana da cewa yana kididdige komai, sun masta shahada ala shumuli shahadatihi fi kauli sannan Allah ya ƙara tabbatar da shaidar da yake da ita akan duk abin da muke aikatawa da yake wallahu ala kulli shay'in shahid da cewar da yayi Allah mai shaida ne ga dukkan komai to kuma sai ƙara jaddada wannan bi kaulihi ta'ala da faɗin shi madaukakin sarki
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعلم ترى أشيبك سنيبا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Allah yana sane da dukkanin abin da ke cikin sammai da kasai, komai Allah ya san shi, da ya fa alallahi shay ba abin da yake boyuwa ga Allah ma yakunu min najwa salasatin babu yadda za a yi ganin mutane guda uku illa huwa rabi'uhum ba sai Allah ne na hudun su kuma ba sa gani shi ko ba za su iya boye mashi ba kuma shi ya ma san abin da kowannen su zai furta kafin ɗayan abokan tattaunawar ko ƴan uwan tattauna su iya gane me zai faɗa zai iya cewa to sai kuma ya ce to amma dai bashi shi Allah ya san me a bayan to din wai me ma aka bashi tuna to Allah yana sane da yana tare da masu ganawa uku wa huwa rabi'uhum yana tare da su shine na hudun su bi ilmihi da da ilmin shi wala khamsatin babu wasu masu ganawa su biyar illa huwa sadisuhum face Allah shine na shidan su wala adna min zalika wala aksara ko kasa da wannan adadin ganawar mutum biyu kenan wala aksara ko ganawar mutum shida mutum bakwai mutum dubu to babu wani illa huwa ma'ahum aina ma kanu face sai ya kasance tare da su a duk inda suka kasance ai min al'amakini ai daga kowane irin wuri a duniya walau kadu ta hatal arzi ko da karkashin kasa suka shiga domin ganawa wa inna ilmuhu ta'ala bil ashiya'i laysa bi qurbi makani domin sanin Allah ga al'amura bai da alaka da nisan wuri ba kaman mu bane mu ana nisa abu na ƙara mana nisa yana ƙara bace mana su kuwa shi kuwa Allah subhanahu wataala sanin cewa ga inda bawa yake ga abin da yake aikatawa bai da alaka da nisa wannan ikon nashi zai gwada mana shi a tsakanin masu da kiyama an tara biliyoyin ɗaruruwan 'ya'yan adamu a fili ɗaya amma cikin hikimar Allah in aka daga wani a cikinmu aka gabatar da shi don inda mai koke ya matso a yi masa hisabi wanda yake kusa da mutumin kamar da wanda yake kusa da dandamalin da aka ɗora mutumin bai fi wanda yake ƙarshen filin kiyama ci ba ko me ya faɗa wannan kowa ya ji daidai wa daida su ɗan kurma su masu kunni ɗaya duk ido ya buɗe ranar kunni ya buɗe ranar an zo karɓar hisabi ne an zo karɓar hisabi to kaga kamar wannan fomular ce ya ɗabbaka ta ta yanzu ko inda aka yi nisa to sai an yi amfani da wasu kayan sauki kuma sai an yi amfani da na'urori don a isar shi ko Allah ba abin da zai amfani da shi da haka yana faɗa mana dai lokacin da za mu gana mu san cewa Allah na kallon mu idan ma falauta dahara yawman falata kun falautu walakin guda alayya rafihu mai hikima yake cewa in ka samu kanka a wani wuri kai kadai ko ku biyu ko ku uku kada ku ce to yau ba ba kowa a tattauna maganar nan walakin kula alayya raqibu ku hararo cewa akwai mala'ika raqibu yana sane da cewa me kuke aikatawa illa huwa ma'ahu aina ma kanu face sai Allah ya san da su a duk inda suke min al'amaki hatta من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فإن علمه تعالى بالأشياء ليس لقرب مكانه حتى يفوت ويتفاوت بقربه ba da bai da alaka da kusanci kada ma a ce to ai daɗin abin susuwa da sun yi nisa shi yasa Allah bai ji su sosai ba ina bai da alaka da qurbul amkina wa bu'diha thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah daga nan sai Allah ya ba su labarin abin da suka aikata ranar alkiyama sai ba kowa labarin abin da ya aikata shi yasa ya tanadi littafi da zai ba kowa ya ta daddadawa cewa wasu za a ba su littafin su a dama wasu kuma za a ba su littafin su a hagu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura kowane mutum ran lafiya da sai printin din na'urar nan da aka sa mishi a wuya ba wanda ya san inda take yan bin kwakwabi yan akariya ta Allah sun ta gwada ba a gano ba mutum ko ya yadda ko kar ya yadda dai akwai ta akwai ta wannan na'ura ta naɗa komai balantana kuma ga mala'iku sun rubuta komai wa inna alaikum da hafizin kiraman katibina ya alamu na ma tafalu shine shine masana shi suke ta duka da zubin ayan nan ko kalmomin larabcin da Allah ya amfani da su ya kamata kai mutum shiga sai ta yi shi wa inna alaikum lahafizina wa'annan mala'ikun su suke baka kariya ka san kuwa mai baka kariya ka fi yadda da shi fiye da kowa to kuma suke daukar rahoton ka yasa ko wani abu ya fito sai ka ji na jikin mutum ne an sa ma wani guba sai ce na cikin gida ne dan daga wajen ba za ka iya shiga ba an kai mata hari ko an ba da location din da yake an gurgo makami na cikin ka ne to su ma na cikin ka ne su kuma suna yi ne aikin Allah ba aikin fensho ko aikin waye mm-mm. kaga to an amfani da wa inna alaikum la hafizun kiraman sannan mutanen kirki ne me yake ni wannan jumlar me take nufi tana nufin nagartattu ne duk rahoton da suka bayar ana karba yanzu daga akwai wanda a kasan nan ana cewa shine shugaban hukumar zabe za ga mutane duk hankalin ya kwanta amma da an ce wani ne za ka yana za a kuma kenan za a kuma ai wani ba za ka yi abin labarin arziki ba to su wayannan kira suna cewa yayi har kai za ka yadda ka yi kaga da shi yasa lokaci aka ce to da wa za ku yi tafiya in ka san akwai yar munamuna sai ka zaɓo ɗan cuwa-cuwa aka ce to garas ɗin nan wa zai raka ko karɓo sai ka ce kansalan cuwa-cuwa dan shi ne kasan za ku rage ku raba bakunan ku a ku amma sai ka ce kansalan masallaci sarkin gaskiya to kaga sai dai za ka yi gaskiyar amma in ka tafi da sarkin gaskiya sai kun bar Kaduna kun baro Abuja ba a zo Kaduna ka ce dan yi fakin zan zagaya sai ka ce mishi to yanzu ba za mu rage abin nan bai sai takilla a haifu ma kunta ki kai tsiyar ka kenan sai a to so nan mala'ikun mutanen kirki ne ya alamuna ya amfani da kalmar ilmu ma taf'aluna ya amfani da kalmar fi'ilu suna sane da abin da wani ne kula hajji kiraman kafi ya alamu na ma ta faru. Fi'il bai amfani da kalmar amal ba, bai amfani da kalmar fi'il. Can kuma ya amfani da kalmar ilmu. Suna ka jumlo kalmomin suna nuna maka waɗannan mala'ikun. To lalle mu ce ya shiga ta yi shi ya tabbatar da cewa ya aikata abin da in aka in ya ganshi a lahira zai faranta mashi rai. sai a miƙa ma kowa littafin je kira kitabaka ka fadi na suka yau ma alaika hasiba kai ma karɓa littafin ka je ka karanta kaza kaza shi yasa annabi Allah madaukin sarki a hadisi kudus yake cewa innama hiya amalukum usiha lakum wallahi ayyukan ku ne nake kirga muku kuma uwaffikum iyyaha sannan in ba ku ababen ku in ce kai karba kai karba kai karba faman wajada khaira wanda ya samu alkhairi falyahmadillah wallahi ya gode ma Allah kaga wannan umarnin na Allah cewa wanda ya je lahira ya ga an ba shi littafin shi a dama an ce ya wuce aljanna ya gode wa Allah kuma za ka yin aljanna sun nanata godiya wurare da yawa wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amili godiya ga Allah وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين أن زمان تشكو دياغا الله شما الله حكا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه شيني ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة sannan zai ba su labarin abin da suka aikata ranar alkiyama inna Allah bi kulli shay'in ali lallai Allah masani ne ga dukkan komai Allah madaukakin sarki ya san komai baka annahu ta'ala kamar ka ce Allah madaukakin sarki ya amuru an yakuna kullu majlisin yana ba da umarni kowane majalisi kowane wurin zama yattami'u fihi salatatu ashkafin da akalla mutane uku ke zama a wurin au aksara ko fiye da uku ayyakuna aqaduhu ya zamana kulla ko zaman da za a yi a wurin lilakairi ya zama na alkhairi ne ya waje ba kowa ya san haka tunda dai yana sane da komai idan kai da wani za ku zauna ku dan tattauna wajibi ne ka fahimci cewa to lallai ku tattauna alkhairi in ba haka ba Allah subhanahu wata'ala zai fito da sakamako kuma ba zai yi wa mutum kyau ba da annahu ta'ala alimun domin Allah masani ne bima ya kudunahu game da abin da suke faɗe a wannan majalisi au yaf'aluna au yaf'aluna fihi ko kuma suke aikatawa a wurin to tunda haka ne ya zama na alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut mutum ya faɗa alkhairi ko ya shi to lura da ne lokaci sai mu dakata ana Allah kai mu gobe sai mu tashi aya ta 8 inda zai kawo mana hukunce-hukunce na munajati da annabi sallallahu alaihi wasallama a majalisar shi da kuma abubuwan da suka faru har Allah ya sanya wannan doka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi na